ila taslimi ka annaka taraha ta ainihin al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahullahu a inda ainihin malam yake kawo mana cewa wasu suna cewa ku su albani kuna nufin kenan a daina aiki da zantuttukan malaman fiqhu malam yace a'a ba haka muke nufi ba mu muna cewa ne a yi aiki da alkur'ani da sunna sannan a ɗauko zantuttukan malaman fiqhu a yi aiki da su mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana ba mu ce kada a yi aiki da zantuttukan malaman fiqhu ba yi aiki da zantuttuka na ainihin malaman fiqhu amma inda aka ga sun saba to sai a yi musu du'a'i na gari Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu inda kuma suka yi daidai wanda daidai din su yafi yawa to sai ainihin a ainihin ɗauki daidai ɗin inda suka yi kuskure kuma sai a yafe musu to shine muka ji wasiyoyin da shi babban malami Ibn Abdul Barri yayi wannan littafi na Ibn Abdul Barri ku yi kokari ku neme shi Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi kamar yadda ka san littafin ta'alimul muta'allim a nan kasar mu da ainihin ake ganin ta'alim shi yake karantar da ladubba na ilimi to wannan ibnu abdul barri babban malami ne na hadisi babban malamin fiqhu ne ba malike ɗaya daga cikin malamai masu aqidar salaf da manhajin salaf in kuka samu waɗannan littafan su ne za su yi jagoranci gare ku kuma sau da dama mutane sai su ce to ai waɗannan littafai sun yi yawa a'a dama waɗannan maganar littattafai kullum da ake maganar littafi maganar bincike maganar gane kaza maganar gane kaza ba ana magana ne ga dukkanin awam ba ga kowa da kowa a ana magana ne ina manyan malamai masu wa'azin masallacin juma'a masu wa'azin ƙasa baki ɗaya masu huɗuba masu ainihin sulhun aure masu kaza da su ake amma ba a ce kowa sai ya mallaki waɗannan abubuwan ba amma ku da kuka zama ɗin nan malanta ita ce aikin ku da ku ake ku tsaya ku nemi waɗannan abubuwan don ba haka ba sakamakon haka ne ake samun rikici kuke da masallacin juma'a kuke da masallacin idi abin da ko ga dama ku faɗa ku faɗa duk wanda yake ba haka ba sai ku ce wannan ya zama kafiri kada a ji shi sallah to sai aka ce inda ake zuwa ana karanta kuma ku je ku karanta Allah ya shiryar da mu ibn abdul barri yace wa man a'affa nafsahu anin nazari mutumin da ya kauda kanshi daga yin bincike ya zama shi baya yin bincike wa adraba amma zakarna kuma ya ainihin kau da kai game da duk bayanan nan da muka yi ya dunkule wuri ɗaya shi baya bincike ya kau da kai game da duk wasiyoyin nan da muka yi game da riko da sunna wa arada sunana bi ra'ayi ya zama yana ɗaukar ra'ayoyin shi yana karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rama an yar an yaruddaha ila mablaghi nazarihi kuma ya rinka kokarin nemar ya tunkuda ya tunkuda sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gwada ta da iyakar nazarin shi fa huwa ballun wannan mutum batacce ne mudillun kuma batar da mutane yake yi jama'a ku ji wannan magana da kyau fa mutumin da ya ki bincike wannan kamar yadda na faɗa yanzu yanzu ba da mutanen gari kowa da kowa ake ba malamai ake magana malamai ku tashi kuna yin bincike ku sai littattafai ilimin da ba ku da shi ku je ku koya wallahi aibu ne gare mu a ce yau fiye da shekara ashirin da kafa kungiyar izala amma a hau mimbarin izala ana hudubar juma'a ko idi ana karanta mana hadisai masu rauni wallahi tallahi wannan aibu ne gare mu ba mu da hamzarin da zamu kawo wannan ba kuskure bane wauta ce da ganganci duk waɗannan shekarun ya kamata a ce kun yi karatu kun iya tace waɗannan abubuwan sa'an nan a ce saboda Allah an zo a samu malami malami wai ya zo yana wa'azi wai hayyane wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shegantaka misali wai zai buga sai ya ɗauko ta sunna da aka faɗa kawai sai ainihin buga misali da ita sai ya kyalkyale da dariya to wannan ba karamin hallaka bane aibu ne gare mu wallahi a tsaya a ci gaba a gyara al'amura mana ba ku ganin kasashen Ghana kasashen Ghana shekaru talatin da suka wuce suna tura ɗalibai Madina Makka kasashen Riyadh kasashen Masar suna zuwa suna yau karatu ka je yanzu ka samu mutumin gane ɗalibi na gaskiya ya kira maka sallah ka ji ka je ka samu ɗalibi na gaskiya ya maka kira'a a gane ka ji ka je ka samu ɗalibi a gane ka ji yana yi maka bayani game da ilimi na musalil hadisi ka ji to mu yaya ba ai haka ba a tura mutane su je su yi karatu wannan karatu da kuka gani dama tun a cikin qur'ani Allah ya raba ba kowa ne za a tura ya tafi karatu ba wani karfin tsiya yake da shi da kasan dutse sai a saka shi dan sanda da soja wannan ya je ya aiki a can eh wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa haka Allah ya ce bai kamata mu'mini duk su tarwatsa su zama sojoji ba wasu kuma sai su je sai su koyi addinin musulunci wani kuma ba shi da karfi ko yana da karfin amma Allah ya mishi kaifin basira sai a ce waɗannan su tafi su yo ilimi to in aka dawo sai ku ga sojoji su za su tsaro su za su kaza su za su kaza to aikin su ya zo waɗannan kuma sun je sun koyo addinin musulunci su za su karantar da mutane waɗannan sun je sun zama likitoci waɗannan sun je sun koyo ilimi kaza su sai ku ga gwamnatin musulunci ta haɗu yadda ya kamata to amma sai ya zama su da kansu malaman karatun na addinin musulunci ba tsaya sun tantance ba sai aka zo ma wai kawai wai dan ma a kyamatar da jahilai game da sunna wai sai aka zo ma wai ana kyamatar da mutane ma littattafai wai waɗannan littattafai ya kamata ku yi hankali da su littattafan yahudawa ne ai kai da ka zauna baka bincike kai ne yahudawa za su ci da yaƙi baka sani ba kana nan a cikin zaure sai su ci ka da yaƙi amma mutumin da ya tsaya kullum yana bincike da wahala yahudawa su samu nasara akan shi don duk inda suka shiga suka fita to suna tafiya ne yana bin su amma kai da ka kage wuri daya sai ka zo kana karantar da wani abin na yahudanci ne baka sani ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai da ya kai fa yanzu saboda Allah sai a ce dan me ba za a samu wasu ƙwararru waɗanda sun kware akan turanci za su je suna ainihin da'awa game da ainihin waɗanda suke ba su jin ainihin wato harsunan mu ba babu wannan wato kawai mu sai zama ɗariƙa muka tasa a gaba ɗariƙa kaɗan ce cikin abubuwan da musulunci yake son ya rubuce ba ita ce gimshiƙi ba ɗaya ce daga ciki kuma bata kai ta kawo ba tun za a wayar da kan mutane a ci gaba da matsaloli suna da yawa waɗanda suke kawo cikas game da addinin musulunci a bi a wayarwa da mutane kai game da su amma wallahi in ba haka ba jama'a akwai matsala domin ɗalibai suna can a jami'ar islamiyya wadda ke madina karatu suke samfarirar karatu kuma kowanne ya dawo sunna zai karantar duk wanda ya dawo ya karantar da sunna sai ka ji malaman kungiya na garin su wai abin mamaki kuma wai da shi za su yi faɗa wannan mun gwada mun gani tun daga Kano tun daga Plateau tun daga Bauchi tun daga Adamawa tun daga Taraba duk inda wani matashi ya je yo karatu daga Jami'ar Islamiyya ya dawo sai kuma ka ga wai kuma madadin su malaman kungiya su zo su haɗa kai a tafi ana a'a wai lallai wai sai ya shiga kungiya tukuna za a yadda da karatun shi ba lallai sai ya shiga kungiya ba mecece manufar shi sunna ko to a zo a tafi tare to amma a ce lallai sai in ya shiga kungiya tukuna kuma lallai wai zantuttukan da zai rinka faɗi wai sai kungiya ta yarda da su tukuna a'a ya je yayi karatu mutum ya je ya zauna wallahi waɗannan ɗalibai saboda ikhlasi la nuzakki ala allahi ahadan karatu suke dare da rana wallahi suna son su fahimci sunna wannan ya ga wannan ya fi shi karatu sai zauna yana karantar da shi kowa yunkuri yake zo ya karantar da mutanen garin su da ya zo ya fara karantarwa an rasa yadda za a yi sai a ce dan shi'a ne yanzu saboda Allah tsakaninku da Allah kun yi adalci da kuka ce malam Ja'afar ya je wai Madina makarantar yan shi'a yayo karatu saboda dan Allah ba za ku ji tsoron Allah ba kuma malaman cikin kungiyar izala suka faɗi wannan kalmar saboda mai da ya dawo wai sun ɗauka zai goyi bayan su ne da ya ki goyon bayan su shikenan sakamakon haka wai sai aka ce wai jami'ar islamiyya da ke Madina wai jami'a ce ta yan shi'a duk wanda ya yauta wai a kyamace shi kuma wannan maganar daga wani bangare na kungiyar izala ta fito dan Allah kun yi adalci kun ji tsoron Allah akan wannan magana ku faɗi tsakaninku da shi mana ya iya shigo cikin ku a tafi tare ku faɗa jama'a wannan mana ku ce amma malami ne yayi karatu ya san sunna in yana wa'azi ku je ku je karantar da ku abin da ake kenan amma wallahi wannan kalma ba ku ji tsoron Allah ba sakamakon fa wai haushin malam Ja'far da suke ji da wai ni nan wai sakamakon haka ne wai suke kyaman Muhammad Nasiru Jinal Albani to shi kuma me ya muku saboda Allah ba za ku ji tsoron Allah ba dameji kuke wa addinin musulunci ba lallai sai mutum ya shiga cikin kungiya ba za abin nan ga sunan su Dr. Ahmad suna karantawa a Kano amma duk ana kyamar su wai saboda basu je sun zama registered ba su register da kungiya ba ba lallai bane sunna yake karantawa eh sai a ce duk tafiyar mu ɗaya da shi babu sabani ko kaɗan ku da kuke cikin kungiya ku ci gaba da wa addinin musulunci gwargwado yadda za ku iya wannan da ya tsaya ya ci gaba amma ku ce wai saboda wane yake karantarwa ba cikin kungiyar ku yake ba ya ki shiga sunna ba ya ki shiga kungiya bari ku zo sai ku yi fada da shi sai kuma wai sakamakon fada da shi sai ya zama abin ma duk da ya fada wai sai a rushe shi ya kamata ku ji tsoron Allah wallahi ku ne wa addinin musulunci dameji kuma wallahi fada ne wanda ba za ku iya ba domin ɗaliban da suna can wasu suna PhD nasu wasu doctorate degree za su gama ba da daɗe wannan ba akan sunna wasu su suna nan qur'ani wasu suna nan logal arabiya duk inda ka kewaya sai ka samu to ya za ku da irin wannan tun kana da abin faɗe har ka rasa abin da za ka faɗa saboda duk inda ka je sai ka samu irin su to amma alhamdulillah an samu daga cikin kungiyar malamai masu adalci masu nazari irin wancan mala yakubu musa na na katsina mala yakubu musa kafancan ina cewa waɗannan matasa namu ne in muka kyamace su mun yi wa kanmu asara ba za mu iya faɗa da su ba gaskiya suke faɗe tafiyan mu ɗaya da su me zai haɗa mu haɗa kai mu tafi mana ga su nan irin su malam bawa mai shinkafa duk suna nuna falala ga amma su waɗancan sun kage gefe guda duk wanda dai ba nasu ba sai a ce a'a tun kuɗe shi gefe guda a yi mishi sharri wallahi ko malam to me ya kawo haka kuma ku je ku yi karatu mana ku je ku yi karatu kuma abin da zai baka mamaki shine duk wanda daga cikin su aka samu wuf ya samu jami'ar islamiyya din da ya tafi ya je ya da sai ka ji ya fara cewa wannan irin tafiyar da kuke ni kan ba zan iya ba gashi nan irin malam abdullahi umar shine sakataren kungiyar izala na nan zaria ya zo ya ji abin nasa akwai son zuciya na je muna hira da shi mun fito kofar jami'ar islamiyya na ce na ji an ce gaskiya rikicin nasu ya yi yawa ne ya ce gaskiya babu adalci a cikin harkar su shi yasa nake ga kamar ba zan iya zama da su ba na ce duk inda kake tunanin zaka taro su tafiya ta tafi wallahi sai kaga cewa murɗaɗɗun mutane ne wai kawai su sarauta ta gargajiya ake so yadda wai aka ce kawai haka za a tafi ku bincika me yake daidai mana a ɗauka kuma yaya za a ce wai akwai bambanci akwai shugabanni shugabanni su za su sarrafa malamai malamai su suke sarrafa kowa a tsarin addinin musulunci malamai su za su bada fatawa ku shugabanni shugabanni ne na siyasar kungiya ina ma'ana shugabanni na siyasar kungiya za a yi wani masallacin juma'a za a nemi taimako za a tsara kaza sai ku tsaya ku tsara wannan amma fatawa ta shigo to kai ya zama an dace malami ne kuma shugaba to kana cikin malamai amma shugaba ne kawai to shugaba ne kai na siyasar addini kenan to sai a bar suwaye malamai daga ciki sai su bada fatawa a ciki amma ya zama san zuciya ya shiga ranku jama'a to dameji kuke wa addinin musulunci kuma kanku kuke wa wannan asarar domin wanda duk Allah ya mishi gamdakatar ya mishi baiwa ya samu karatu wallahi fada da shi ba zai yiwu ba sulhu da shi shi yafi maka zama lafiya kawai in ba haka ba shi yana da jali dindindin sai je ci gaba da da'awa yana yada addinin musulunci ku kuma kullum kuna cikin ainihin ninkufurci da bacin rai amma ba haka ba yanzu lokaci ya zo mutane gaskiya suke son su ji da sun ji kuma sai kansu ya waye amma ya za a zo ana sukar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai dai saboda me saboda wai daga bakin wani ta fito jama'a mun fahimci wannan Allah ya kiyaye to shine sai malam yake cewa wa man jahila zalika kullahu aidan haka duk wanda ya jahilci waɗannan zantutuka da wasu yoyin da muka faɗi to shi ma wannan mutum batacce ne kuma batar da jama'a yake yi wa taqahhama fil fatawa bila ilm ya kutsa kanshi cikin fatawa ba tare da ilimi ba fa huwa ashaddu aman wannan yafi kowa makanta wa adallu sabila yafi kowa bacewa daga hanyar gaskiya ma'ana ka kuga kanka a cikin fatawa baka kware da ilimi ba duk fatawan ta taso a ce kai ne zaka bayar to wallahi ka fi kowa shiga mas'ala don haka sai ya cika shi da wani baiti na waka fa hadha huwa al ma bihi khafa fa da'ani an bayyana ta tariq ce wannan ita ce gaskiya a sarari take ba a boye ba don haka ka banne in ba hanya wadda take a sarari to wannan shubha ta uku kenan wasu na cewa wai mu muna nufin a daina karanta littafan fiqh a daina amfanuwa da su ne a'a ba haka bane rabi'an shubha ta hudu thumma inna hunaka wahaman sha'i'an inda ba'd al-muqallidina sa'an nan kuma ya ce ka sani da cewa akwai wani rudani wanda yake yaduwa a tsakanin masu takalidanci da mazhaba yasda'uhum an ittiba'i sunna wanda yake ainihin tare su daga bin sunna allati tubayyinu lahum anna al-mazahiba ala khilafi wanda wannan ainihin ala khilafiha wato wannan ainihin yasudduhum yasudduhum an ittiba'i sunna allati tubayyinu lahum anna al-mazahiba ala khilafiha wato akwai wani rudani da wasu masu takalidanci suka shiga wanda yake hana su bin sunna wadda ta bayyana gare su sabanin mazhabin da suke akai wani iri ne wa huwa zannuhum anna ittiba'a sunna yastalzimu taqti'ata sahibil mazhab su suna ganin to in har ka bi sunna to ka ce mai mazhaba yayi kuskure kenan kamar yanzu can idan ka ce to wanda ya sha azumi da mantuwa ko da kuskure azumin shi yayi to ka kuskurantar da imamu malik kenan wa takhti'atu su kuwa kuskurantarwa in ka cewa ne ya kuskure ma'ana ha ma'anar wannan magana indahum a wurin su at-ta'anu fil imami sai su ce kaso liman kenan sai a ce ai ya zagi malamin fiqh tun da ya ce imam malik ya kuskure to wasu kuma abin da yake hana su bin sunna kenan walamma kana at-ta'anu fi fardin min afradil muslimina la yajuzu to in kuwa ya zama sukan wani mutum ɗaya cikin ɗaiɗaiwar musulmi bai halatta ba فكيف في امام من ائمتهم to ina sukar wani limami daga cikin limamin su to wannan wasu abin da yake hana su kenan in nabi sunna to ai imam malik ya bada fatawa sabanin wannan sunna to yanzu na soki imam malik kenan domin su da zaran ka cewa ne ya kuskure to ka zage shi kenan haka wannan wani limamin kungiya ya gaya mini ya zo yana ainihin magana sai cikin zantutukan shi sai ya miƙe me ya kai ka kai hudu barka me ya kai ka kai fada da sunna ya gama hudu bar shi kawai sai ya ce to wasu sun zo suna ainihin daga hannu a ko'ina a sallah to wannan ƙarya ne babu wani littafi a duniyar nan da ya faɗa wasu sun zo in za su tashi suna dunkula hannunsu wannan ƙarya ne babu wani littafi da ya faɗa ni ina wajen masallaci a cikin rihabar masallaci sai na ci wani daga cikin jama'a haka a cikin masallaci yana ce mishi a ai akwai a cikin littafin sifatus salati sai ce to bayan haka fa to kaga tun anan fa ya faɗi tun da ya ce babu wani littafi kuma nan take a gaban shi sai wani ya ce akwai sai na sai ne sauri na miƙe tun da nake ban taɓa sa musu duk hayaniyar da na ji su ne masallatan juma'a wannan karo na farko kenan da na sa musu baki sai na miƙe na leƙa masallacin na ce a'a idan ba wannan sifatin salati ai akwai abu ishaq al-harbi wanda yake shi ya ruwaito hadisin yana nan ainihin a cikin littafin shi gharibul hadith almajirin imamu ahmad ne akwai kuma littafin an nihayatu fi gharibul hadith ta ibn al-asir ya raye ne a cikin karni na shida to kuma shikenan sai liman ya dankam aka ci gaba to da sai liman ya juye ce to jama'a alhamdulillah wannan magana da ne kun ga kuskure ce gashi an bayyana mana to amma sai girman kai a haka sannan ya magana akwai wasu suna zagin imam malik da muka fito sai na ce ni kuwa tintin nake neman wake zagin imam malik domin ni da ke aiki da hadisi in ka zagi imam malik billahi allazi la ilaha illa huwa ya fi min sauki ka zagi ubana sai in na ga dama ma zan maka Allah isa amma wallahi in ka zagi imam malik aiki ya same ni jajawur domin akwai hadisai sun fi ɗari waɗanda nake aiki da su riwayar imam malik idan ka zagi imam malik to ka shigo cikin babin jarhuwar ta'adil ma'ana hadisan da nake aiki da su matattu ne kenan to sai in ce ka shiga cikin babin jarhuwar ta'adil ina dalilin da yasa ka zagi imam malik na ce to ni dama an ce wai akwai wasu masu zagin imam malik malam in ku kun kasa da su ni ina son ku nuna mini su ni ina da magana da su a'a wai tun suna ɗalibai ne suna haya islamic wai wani malamin su yazo yana karantar da su muwatsa sai imam malik ya kawo wata magana a motsa sai wani ɗalibi a ajin ya ce lauka na maliku hayyan lana kashtuhu fi hadhihi alqadiyya da maliku na da rai da mun tattauna da maliku akan wannan matsala sai na ce a to yanzu wannan zagin imam malik ne cewa da maliku na da rai da mun tattauna akan wannan matsalar ina ma'ana haka ma'ana shi yana son ya fahimci matsala kenan sai su tattauna a to laifi ne malam bakar gumin yana karatu ba ku jin ana tattauna da shi a fahimcin da abin da ya faɗa to laifi ne dan malami ɗalibi ya ce da malam na da rai da mun tattauna akan wannan matsala wanzu wannan zagi ne to nan ma sai zuru zuru to to ashe sabanin abin da ya faɗa ya ce wani ya zagi Imam Malik to dan me za ku rinka faɗan ƙarya mu muna neman masu zagin Imam Malik mu muna da magana da su saboda mu alhamdulillah muna aiki da hadisai kuma hadisai da dama Imam Malik ya ruwaito su in aka zo aka zagi imam malik muka yi shiru ma'ana muna cewa kenan mun yi wa Allah ƙarya dangane da waɗannan hadisai domin mun ji wani ya jarraha ya raunana imam malik amma mun yi shiru shi yasa matsalar mu mun fi kowa sanin darajar da matsayin imam malik akwai wani babban malami a doktor mustapha suba'i yana ɗalibi sai wani malamin su da yahuda suka karantar da shi sai ya zo ya musu lacca ya zagi abu huraira ya zagi zuhur ya zagi maliku wannan ɗalibi shi ma sai je ya bincike game da waɗannan manyan malamai abu huraira zuhuri maliku sai gano waɗannan malamai manyan malamai ne in aka tumɓuke su to gaba ɗayan sunna annabi biyu bisa uku ma an tumɓuke ta kenan sai ce shi ma yana da lacca da zai gabatar aka taro a ɗakin taro na jami'a azhar a lokacin ya gabatar da wannan lacca as-sunnatu wa makanatuha fit tashri'il islami sunna annabi da matsayinta a cikin shari'ar musulunci ya bayyana matsayi da darajar abu huraira da zuhuri da maliku malamin shi na zaune a wurin ya ce wallahi shi kanshi kanshi bai waye akan wannan abu ba ya karɓi wannan takardu na lacca ya ce zai je shi ma ya mukabalanci malaman da suka saka mai wannan shubha to malaman hadisi aikin su kenan gashi tun yana saurayi wannan lacca ita ce aka buga ta zama littafi da kake jin as-sunna wa makanatu fi tashril islami na ad-doktor Yusuf Mustafa Subai to mu muna neman suwa ke zagin su Imam Maliku ko kuwa kawai kuna tashi ne kuna faɗi dan ku faɗa da sunna to ku sani da cewa duk abin da kuke faɗi Allah zai muku hisabi wato ku bar ganin cewa ku kuke da mimbari ku kuke da bakin magana ku abin da ake so duk abin da kuke faɗi tsakaninku da Allah haka ne ka tura ta waɗannan mutane za su yi maka tafi sai algafa ta malam sai kai kaza kaza ran da aka tashi saka ka kabari babu wanda zai maka kara fa ya ce ku saka ni tare da liman babu wanda zai zirma kafan shi ɗaya ya ce ku saka idan azaba ce wa liman yawa in ɗan rinka rage mishi wata ko kuma in rahama ce ni ma in ɗan rinka sha babu wanda za a rufe ka ya zauna ya awa biyu akan kabarinka ya nemi maka addu'a sun tafi sun bakka daga kai sai abubuwan da ka faɗa to ba sun kai ka sun baro ka ba kenan shi yasa ku rinka faɗa mutane gaskiya kada kawai dan kuna son ku yi faɗa da wani sai zama kawai kuna sukan sunna a gaban jahilai wallahi mafi yawanci in ka duba ba dan wannan da'awa ta salafiyanci da muke a garin nan ba wallahi mafi yawancin malaman kungiyar garin nan sai sun hada jahilan garin nan fada saboda kullum in kuka duba su suke haddasa fitina mutum yana musulmi ahli sunna amma sai ce kada a bi shi sallah saboda me saboda shi fa yace kaza to waɗannan su suke haddasa fitina kullum irin waɗannan zantuttuka da muka yi tun kwanaki hudu da suka wuce da muke ta yin su cewa in dai mutum musulmi ne za a wallahi waɗannan zantuttuka su suke zaunar da mu lafiya a garin nan fa ba a ƙaunar mutum amma wallahi ta hanyar waɗannan zantuttukan har yanzu ake zaune lafiya a garin nan da tuni garin nan ya tarwatse so suke kullum dai a raba dai masallaci a dai raba masallaci a raba masallaci dan ku raba masallaci da yan dariƙa kuma sai a ta raba raban masallaci ai mu muna kan aqidar salafiyanci ne alhamdulillahi rabbil alamin ku ce kun zama kafirai mana ko kuma ku dauko wasu aqidoji miyagu ku gani in ba mu zo mun ce ku kafirai bane muna yin addinin musulunci ne ba wai magana ce wadda take ta ainihin kai zaka rinka faɗanta magana wadda take baka damu da ita ba ana son kana faɗan magana ne kasancewa musulunci fa kake gyarawa ko kuma kake wa dameji babu abu mafi muni a cikin addinin musulunci irin ku raba kan musulmi wallahi har tsakanin mata sai su nemi suna raba kan mata matan aure da ke zuwa wurin makaranta ko wurin wa'azi sai su nemi suna saka gaba a tsakanin su wannan ai ai wannan tunda suna zuwa makaranta albani ba za a yi musu sallama ba me kawo haka me zafi menene yayi zafi ku zaunar da albani mana ku gaya mishi menene ya zama kafiri a cikin aqidar shi inda gaske kuke yi dan me za ku je kuna faɗa jahilai inda gaske kuke a zauna mana ku nuna menene aka dauka na kafirci ko na bid'a ku yi gyara mana akai kuka zauna da malaman dariqa balle mu har gobe har kullum muna cewa mu ahlus sunna ne yan izala har yanzu yan dariqa ba su yadda sun ce su yan izala bane mu kuma muna na izala to kuka zauna da su suna can kasar waje kasar waje suke daga kungiya mana to balle mu ku zauna da mu mana ku nuna mana menene akai muku ba daidai ba amma sai ku bi kuna taraba kan musulmi kuna taraba kan musulmi yau wannan an bashi fatawa cewa ai in an yi jilsatul israha ai babu sallah ka je ka kure su ka ce su karanta maka a wani littafi kwaya ɗaya aka bada wannan fatawar ba za su bayar ba suna ba shi wannan fatawar ya yarda da su sai balle daga wannan masallacin sai fita wancan ai in aka ga an yi alkunuti a cikin salawatul khamsi wannan sallah ba ta sai balle daga wannan masallacin sai akwai wanda yana ta zaga masallatan anguwan nan duk inda aka yi abu ba daidai ba sai koma wani masallacin to dan Allah wannan ya za ku yi da hakkin wannan ku bar mutane su zauna lafiya a cikin addinin musulunci karatu ake son ku karantar da mutane ba fitina za ku rinka haddasawa ba fitina an yi fitina an gaji yanzu so ake ku zo ku buɗe ku karanta mutane a cikin littafi amma kawai sai malami sai gaya muku ra'ayin shi saboda me Allah ya shiryar da mu wal jawabu malam yace amsa akan wannan anna hadhal ma'ana batil wannan irin ma'ana da aka dauka cewa wai daga an ce malam wani ya kuskure an zage shi kenan ko an soke shi wannan ma'ana ce batacciya maganar banza ce wa sababuhu al-insirafu an tafaqquh fi sunnah abin da ya kawo wannan magana kuwa shine kau da kai da kuka yi game da ainihin fahimtar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa illa in ba haka ba fa kaifa yaqulu zalikal ma'ana muslimun aqilun yaya za a yi a samu musulmi mai hankali ya ce daga kacewa ne ya kuskure wai kana nufin ka zage shi kenan wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa alqa'il manzon Allah yana cewa idza hakama alhakimu fajtahada fa asaba idan mai hukunci ya hukunci sai ya zan ya dace falahu ajran yana da lada biyu wa idza hakama fajtahada fa akhta'a idan ya hukunci sai ya kokari iyakar kokarin shi ya zama kuskure ne falahu ajrun wahidun to yana da lada daya to ya za a ce mu da muke cewa in muka ce malam wane ya kuskure tamkar muna cewa yana da lada daya kenan to ya za ku yi mana mummunar fassara ku ce muna zagin su kenan wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi fa hadha alhadith yaruddu dhalika alma'ana wannan hadisi yana tunkuda waccan fassara da ma'ana da suka bayar wa yubayyinu biwuduhin la ghumuda fihi kuma yana bayani karara babu wata babu wani kwana babu wani boyo a ciki anna qaulal qa'ili ashe idan aka samu wani ya ce akhfa fulanin wani yayi kuskure ma'anahu fi shar'i abinda wannan magana ke nufi a shari'ar musulunci usiba fulanun ajran wahida wani ya samu lada guda fa idza kana ma'ajuran fi ra'ayi man khata'ahu to in ya zama malam wani din nan ya samu lada a karkashin ra'ayin wanda yace yayi kuskure فكيف يتوهم من تخطئته إياه الطعن فيه to yaya za a rudi cewa kuma saboda ya ce yayi kuskure a ce ya soke shi yanzu misali ni in ka ji na ce mai risala da yake kaza yayi kuskure to fassarar wannan magana tawa a karkashin wancan hadisin ina nufin to mai risala ya samu lada to dan me za ka yi mini mummunar fassara ka ce na ainihin soki mai risala kenan ni da nake cewa yana da lada dan Allah baka zalunce ni ba la shakka anna hadha tawahhuma malam yace babu shakka irin wannan rudani amrun batilun al'amari ne batacce yajibu ala kulli man qama bihi an yarji'a anhu wajibi ne duk wanda ya miƙe yana yada irin waɗannan zantuttukan banza to ya dawo ya tuba wa illa in kuwa ba haka ba fa huwa allazi yata'anu fil muslimin shine yake sukar musulmi wa laysa fi fardin adiyyin minhum ba ma wai mutum ɗaya ba domin malamai da dama suna cewa wane yayi kuskure to yanzu kana nufin ka ce duk wanda suka ce yayi kuskure din nan sun zage shi to kaga kana suka duk waɗannan kenan bal fi kibari a immatihim kai ba ma wai yana sukar musulmi ga magariba yana ma sukar manya daga cikin limamai na musulmi min sahabati wat tabi'ina daga cikin sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su min al a'immatil mujtahidin daga cikin manyan malamai wa ghairihim da ainihin waɗansu fa innana na'lamu yaqinan malam yace domin mu mun sani tabbas anna ha'ula'il ajilla waɗancan manyan malamai na fiqhu da waɗancan manyan sahabbai kana yukhatti'u ba'dhum ba'dan sashin su sun kasance suna kuskurantar da sashi wannan sahabi zai iya cewa wannan sahabi ya kuskure ko to yanzu sai a ce wannan ya zagi wannan kenan wa yaruddu ba'dhum ala ba'd wasu kuma sune wa wasu ainihin raddi su dawo da su kan gaskiya shine a ƙasa yace ka koma ainihin unzur kalam al-imam al-muzzi ka duba ainihin wato maganar da al-imam al-muzzi ya faɗi al-muzanni al-mutaqaddim anifan wadda ta gabata a dazu a cikin shafi na 62 wa kalam al-hafiz ibn rajab da kuma magana hafiz ibn rajab al-mutaqaddim wadda ta gabata a cikin shafi na 54 mun karanto inda ya kawo misalai akan inda Ubay ibn Ka'ab da Ibn Mas'ud suka yi rikici Sayyidina Umar ya ce a'a wani yayi daidai wani yayi kuskure to yanzu ana nufin kenan Umar ya zagi wannan ba haka bane kuskure ne wannan afa yaqulu aqilun mala yace to yanzu mai hankali zai ce inna ba'dahum kana yata'anu fi ba'd sashin su na sukan sashi kenan bal laqad sahha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khata'a Abubakar to ai ma ya tabbata manzon Allah ya taba cewa Abubakar yayi kuskure radiyallahu anhu fi ta'awilihi li ru'ya kana ra'aha rajul game da fassarar mafarki da abubakar yi wa wani mutum wanda ainihin mutumin yayi mafarki ne mutumin yayi ya zo ya ce manzan Allah jiya daren jiya na yi mafarki ya manzan Allah kaza kaza kaza sai manzan Allah zai fassara sai abubakar ya ce dan Allah na gama ka da Allah ya manzan Allah ka banni in fassara mishi wannan mafarki manzan Allah ya ce me ya zafi fassara da ya fassara mafarkin sai ya dace a bangare biyu na fassara mafarkin ɗaya bisa uku na fassara mafarkin sai ya kuskure fa qala sallallahu alaihi wasallam lahu sai manzon Allah ya ce da shi asabta ba'dan ka dace a wata fassarar wa akhfa'ta ba'dan kuma ka kuskura wata fassarar to gashi aka sai ya ce Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi wa raje sababahu ka koma ka karanta sababin wannan hadisi wa takhrijahu da kuma bayani akan waɗanda suka fitar da shi fi al-ahadith sahiha a cikin silsilar sahiha mujalladin farko kenan lamba hadisi na 121 to yanzu gashi annabi ya ce wa abubakar ka dace wani wurin wani wurin ka yi kuskure fa hal fa ana sallallahu alaihi wasallama fi abi bakr bi hadhihi al kalima to yanzu wannan magana da annabi ya ga abubakar ya soke shi kenan ya kamata ku ji tsoron Allah wallahi wasu sun san inda muka dosa amma wai suna ganin in suka ce wa mutane gaskiya su wani suke faɗi wai suna ganin za a ce a to yanzu malam ku tuntuni ba ku fahimta ba da ko kuma kada mutane su zo su taru a wurin karatu duk yadda kuka yi kokarin toshe mutane sai mutane sun fahimci addinin musulunci yadda ka san da limaman ɗariƙa suke can nan da an aka ji za a sauka za a yi wa'azi na addinin musulunci a gari sai limaman ɗariƙa su ce yawan gudun ka yawan ladanka wanda ya gudu ya kai kwankwaso ladan shi kaza wanda ya ketare ya kai Kano ladan shi kaza wanda ya haura ya tafi Nijar ladan shi yafi na kowa yawa wanda ya wuce can ya wajen gaba ladan shi yafi yawa haka yawan gudun ka yawan ladanka dan me dan wai karka a saurara amma duk da haka wani sai makale gefe guda yana ne yana saurari haka suka rinka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal fihi la'allakum taghlibun idan muhammad na karatun qur'ani ka ku saurare shi ku yi ta hayaniya kuna hargowa me yiwa muryar ku tafi tashi karfi yadda yake ba za a ji shi ba amma wannan ya hana wane mutum su da kansu za su yi taro su hana din da daddare sai mutum ya zo ya makale gunda manzo Allah yana jin karatun Qur'ani yana jin daɗi sai yayi likimo yana ji ashe ga Abu Jahal shi ma ya zo ji sai kuma a haɗu a ba je muka yi taron manyan malamai ba kada a zo a ji kuma yaya ka zo ce to to kada a kuma daga yau shikenan kada wanda ya kuma ai gobe wannan ya tabbatar wannan ba zai zo ba wannan sai kuma su zo sai a sake haɗuwa haka suka rinka yaudarar kansu haka Abubakar Siddiq Abubakar Imam Bukhari ya ruwaito ainihin hadisi akan cewa ina hukuncin mutum ya gina gida sai ya ware wani dan kwankwaso daga jikin gidan sai ya gina masallaci aka ce musulunci ya da wannan dalili bukhari ya ce sayyidina abubakar yana da gida a makka sai ya dan share kofar gida sai ya masallaci yana karatun qur'ani yana sallah sai mata da yara sai su zo su yanya masa ibn abubakar suna ji mata yanzu nan za su yi saranda yara yanzu nan to duk in ka shiga gida matar ka ta saranda ba dole kai ba to yaron ka kuma to sai mutanen makka sai fa suka ce to wannan masallaci na abubakar matan mu suna zuwa suna jin karatun qur'ani mata su ta kuka in sun ji qur'ani sun ji gaskiya yaran su ne suna ji yara su ta murna abubakar zai fara sallah an jima aje su taro su dandazo su yanyame shi sai manyan kasaitattun kafiran maka suka ce wannan abu su ba su yarda ba abubakar ko ka rusa masallaci ko ka bar makka sai ce wallahi masallaci dai abubakar ba zai rusa ba amma gwamnati bar makka abubakar ya fito da yan kayan shi zai bar garin makka sai na abubakar ya fito da kayan shi zai bar garin makka sai wani kafiri ya haɗu da shi ya ce abubakar ina za ka ya ce to mutanen maka sun ce ba zan yi sallah ba ba zan yi karatun qur'ani ba sai in rusa masallaci ya ce don haka zan ban musu garin su ya ce a'a wallahi ba a korar irin ka kuma irin ka ba zai fita daga gari ba ka zo mu je ka shiga cikin alfarmata ya je ya tsaya a kofar ka'aba ya yi kuwa ya ce duk mutanen maka kowa ya ji abubakar ya dawo maka amma yana zaune ne a cikin alfarmata abubakar ya zo ya ci gaba da sallah ya ci gaba da ainihin abubuwa sai nan da nan mata da yara suka dawo suna jin wa'azi sai suka fara musulunta sai suka zo suka samu wannan kafiri suka ce to kai fa ka lawo mada da mutumin nan ga fa matsala fa ta ci gaba fa ka je wannan mutum fa a san yadda za a yi ya je ce to abubakar fa mutanen maka sun matsa ko dai ka janye ko kuma abubakar ya ce ba zan daina sallah ba zan daina karatun qur'ani ba kuma ba zan fita ba ya ce amanar da ka saka ni a ciki ka fitar da ni daga alfarmarka na shiga cikin alfarmar Allah hadisin yana nan cikin sahih al-bukhari kitabul masajid nan da nan mata suka yi ta musulunta jama'a mun fahimci wannan wallahi mutane suna son gaskiya duk yadda kuke kokarin tare su wallahi ba za su taru ba samur aka je aka ce wai mu dinnan a masallacin nan wai muna suka fiqihu sai wani ya taho tinki sai aka yi dace ran nan ma yazo ya samu muna karatun risala kuma da bakin shi yaje yana ya zo nan bayan an idar da sallah ya ce wallahi kun ji abin da ya kana an ce ku kuna su kan fiƙo ne kuma sai na zo na samu kuna karantar da fiƙo kuma su duk da suke wannan munamunar fa sai ka tara malami goma cikin su baka samu wanda zai fassara maka ahalari daidai ba balle risala balle uwar uba muktasar ba su je sun koyi fiqhun ba kawai suna ci da buguzinne wallahi da za a ce a zo a sanya muktasar din ana karantawa a fassale muktasar daidai wallahi sai ka tattara malami goma cikin waɗannan malaman da suke cewa sun ba da jininsa akan fiqh wallahi ba su iya fasara muktasar ba ba su iya ba tunda ba su je sun koya ba sai ka je ka koya sai ka je ka koya lokacin da aka zo aka fara da'awa ta sunna waɗanda ake alfahari da su su ne malamai malamai ne bi umumi a malamai amma tsantar karatun babu akwai malamai suna nan a suraye ba ɗariƙar suke ba kuma ba su shiga cikin izala ba duk sai kuka kyamace su kuka zuwa ku karatu a wannan lokacin mu muke lallaba nan muna tafiya muna karatu nan Kano nake zuwa nan naira shida nake shiga mota ina tafiya karatu ba wanda ya sani sai rana ɗaya wai yaushe karatu to zan shawarce ka ne yanzu haka akwai karatun da nake na boko gaya maka zan yi sai rana ɗaya sai an ji a yaushe karatu to zuwa za a yi kawai a ce to jama'a liman yanzu zai shiga karatu zai fara kaza zai fara kaza tafi idza kunta fi amrin fa kun fihi duk abin da kake kai da gaske nan muke tafiya muka je muka karatu muktasar har duk waɗannan littafan fiqhun da ake alfahari da su a ƙasar nan muka je nan da nan muka karatun su wannan shu'ara'u maqama wane ne alfiya kafiya duk an muka je muka karatu sai daga baya kuma ka zo fa sai a ce ah wo yaushe je karatu yaushe je karatu nan kuka kwari kanku ba shawara muke da kusan da zamu tafi mu karatun ba sai dai kawai nan mu je mu taka mu shiga mota kawai sai mu je ga malamai nan manyan malamai a Kano sun yi karatu da ka zai zo yana biya maka muktasar kai littafin na hannun ka kai kuskuren wasali sai ya gyara maka manyan malamai ne sun iya makama sun iya shu'ara sun iya duk waɗannan karatuttuka sai ba ku je kun yi karatu ba sai mutum ya ta hayaniya shike wani koji kai yana bama bamai akan tariqa a jawahirul ma'ani fa shi ma kasar ya sa ya saurara da zaka dauko jawahirul ma'ani ya budo maka karshen ta shi ma bai da jawahirul ma'ani malami fa ya zo fa wai zai karantar da muktasar amma wai bai da muktasar yana roƙon a ara mishi muktasar to don Allah abin tambaya shine ana ina ina ma'ana zai karantar da muktasar amma bai mallaki muktasar ba to yanzu kawai budewa zai da larabci ake fassara muktasar to idan mai muktasar ya ce wa fiha suhiha to ya zai fassara ya ce a cikin ta inganta cikin wa sai ka je ka koyi abu wurin masu shi sai ka je ka koya wurin masu shi daura wannan da ake yi malaman nan ba su yadda su je su shiga ai duk yara ne a wurin to duk kasuwan nan ba yara ne a wurin ba za ka samu tsoho dan shekara saba'in ana gwagwarmaya da shi ana daukan katan din omo da magi kafin zabo da sauransu ba wanda ya ce to tun da ma duk kasuwar yara ce mu bari ma mu haƙura zai je haka noma yara na yi mata na yi kaje na yi katafawa na yi arna na yi mata na yi shi ma sai tsuguna yana yi ba zai ce tun da dimma mata ne suke dimma yara ne ba za mu ba amma makaranta ai dimma yara ne kai kai wa kanka sayyidina abubakar sayyidina umar suna zama a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga su ga ƴaƴansu kuma a zaune har wata ran manzon Allah ya ce a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya kamar mumini take ku bani labarinta duk dattawa ga su nan da naɗi da kandiri da komai da malafa wannan yace darbejiya manzo Allah yace a wannan kargo a wannan duk suka gama canke manzo Allah yace ba ku canka ba kun bani gari suka ce mun baka yace dabino ne da aka je gida sai Abdullahi dan Umar yaro dan karami a masallaci yake kwana ma ko mata ba shi da ita in yayi yawan shi kawai sai ya zo kwance shi a masallaci ba abin da ya dame shi da suka je gida sai ya ce Umar wallahi ni kuwa na sani yace me yasa baka faɗa ba yace haba manya manya da ku da nadi na faɗa sai ku ji kunya yace wallahi ka faɗa a wannan gurin a ce ɗana ne ya faɗa ya fi in samu jajayen raƙuma balarabe ya buga misali da jajayen raƙuma yanzu kamar a ce jiragen sama da sauransu idan ni na kasa ɗana ya yi har yanzu dai tana gidanmu kenan mu ne da kambun sarauta duk abin da ake kenan yara ne amma sai su zauna da su haka Allah ya nufa yanzu waɗanda suke zuwa suna koyon alƙalanci din nan ga nan da la'asar suna koyo a Kongo da waɗanda suke zuwa suna karatu a jami'o'i wani ba jikansu ne za su zauna suna ɗaukar lecture da shi ba kai wani lecturer ma jikansu ne to amma koya ba za ku je ku yi karatu ba yanzu jami'a ummul qura ai ita ba ta da sharadi mai tsanani ko shekara ka 40 ko shekara ka 30 ko shekara ka 35 za su dauke ka to sai ku je kuna yin karatu sai a samu tafiya daidai amma karatu da kai ne liman shekara talatin ko arba'in ko hamsin da suka wuce a muciyan nan da kawaidi ka iya karatu da shi ka ɗaura auren uwayenmu da shi Allah ya saka maka da alheri Allah ya biya ka Allah ya baka aljanna amma fa yanzu an wuce kawaidi yanzu karatun muktasar ma yanzu yara ƙanana ake biya wa karatun muktasar saboda ilimi ya ci gaba ilimi ya ci gaba yanzu a ba za ka ce shikenan tunda iyakar ka kawaidi to duk duniyar nan har ta tashi dole ba wanda zai wuce kawaidi to ina ake irin wannan tashin hankali dan kawai kana da jalin ɗin ka ɓara katan magi ka kukkulla ka kukkulla a leda sai ka ce ba wanda ya isa ya bada sari a kasuwar nan ba wanda ya isa ya raba katan sai ka ce dole kowa ya tsaya a ƙarƙashin jalin irin naka ka yi mugun tasarrufi ka zama ɗan communist kwaminisanci kenan ka ce lallai kai mukamin da kowa yake dole a tsaya a haka yasa ku tashi ku yi karatu in ba haka ba sai ka zo ka haifi jika a gidanka sai zo ya gaya maka matsala littafi kuma yana nan a wurinka mala ya ce wa min ajibi ta'asiri hadha alwahmi ala ashabihi abin mamaki na mummunan wannan tasiri ga masu yin shi annahu yasudduhum an ittiba'i sunna wannan ainihin irin wahami wannan rudani nasu yana kare su daga bin sunna al-mukhalafati li madhhabihim sunnar da ta saba mazhabin su li'anna ittiba'ahum iyyahu ayyaha ma'anahu indahum at-ta'anu fil imam saboda wai su a wurin su in suka bi sunna to sun soki wannan limami nasu kenan wa amma tiba'uhum iyahu amma su a ganin su biyayyar da za su yi wa wannan liman walau fi khilafi sunna ko da ya saba wa sunna wa ma'anahu ihtiramuhu wa ta'zimuhu wai su suna ga sun girmama shi kuma sun ɗaukaka al'amarin shi walidhalika fahum yusirruna ala taqalidihi dan haka sai su doge akan bin wannan limami firaran min at-ta'ani al-mawhum saboda suna gudu daga suka ɗincan da suke waye ruduwa akan cewa in ba su bi liman ba to sun soki liman الشيخ العلامة الألباني يتي وقد ولقد نسي هؤلاء ولا أقول تناسوا yace waɗancan ɗinta masu irin wannan mugun tunani sun manta fa da gangan suka manta ba zan ce an mantar da su ba da gangan suka manta annahum bi sababi hazal wahan sakamakon wannan irin rudanin nasu waqa'u fi ma huwa sharrun mimma mimma minhu farru sun fada sharrin da yafi wanda suka gudu fa innahu law qala lahum qa'ilun domin da wani zai ce da su idza kana littiba'u yadullu ala ihtirami almatbu'i idan dai biyayya tana nuni ga girmama wanda ake bi wa mukhalafatuhu tadullu ala ta'ani fihi kuma saba wa malam wana to tana nuna an soke shi kenan fa kaifa ajza'tum li anfusikum mukhalafatu sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ko mukhalafata sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama in dai bin wani yana nuna girmama shi saba mawa ne yana nuna ka ainihin wato soke shi to yaya kuka halattarwa da kanku saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tarku tibaiha da kuma kin ainihin wato barin barin bin sunna din ila tibai imamil mazhab kuka koma kuna bin limamin mazhabi fi khilafi sunna akan matsalar da ya saba wa sunna wa huwa ghairu ma'sumin tare da cewa liman ba ma'sumi bane liman zai iya fadawa kuskure wa ta'anu fihi laysa kufran to in dai kun ce kin bin mutum suka ne ko to kin bin manzan Allah wato suka ne kenan ko to tunda suka ne to sukar manzan Allah ba kafirci bane kaga sun fada wa abin da suke gudu har ma ya ci abin da suke gudu fala in kana indakum mukhalafatul imami tu'tabaru ta'anan fihi idan dai ku a wurinku idan mutum ya saba wa liman to kawai sai ku ce ya soki liman fa mukhalafatur rasuli sallallahu alaihi wa sallama azharu to ai saba manzon Allah ta fi fitowa qararafi kauni haqa anan fihi game da cewa an saba mishi an soke shi kenan bal zalika huwa al-kufru bi ainihi yace ai saba manzon Allah ma shine asalin kafirci wal iyadu billahi minhu Allah ya tsare mu daga kafirci walau qala lahum zalika qa'ilun da a ce wani zai ce da su haka lam yastati'u jawaban lam yastati'u alaihi jawaban ba za su iya bashi wata amsa ba Allahumma illa kalimatan wahida sai dai kawai su gaya mishi magana daya qala ma sami'naha min ba'dihim so da dama muna jin wasu daga cikin su suna fadanta wa hiya qauluhum shine cewa da suke inna ma tarakna sunna abin da ya samu muka bar wannan sunna da kuka faɗa siqatan minna bi imamil mazhab saboda mun amincewa limamin mazhabi liman ma ya karanta wannan tun da ya bari mu ma dan haka muka bari wa annahu a'lamu bis sunnati minna kuma liman ya fi mu sanin sunna tunda liman bai dauka ba mu ma dan haka bamu dauka ba so da dama an ka ba su wancan jawabin sai su ce to ai mu abin da yasa bamu dauka ba ai imam malik ba ya ga hadisin ba to tunda yake dauka ai shikenan mu ma ba za mu dauka ba wa jawabuna ala hadhihi kalma min wujuhin albani ya ce amsar da zamu bayar akan wannan magana tasu tana da dama ta fuskoki da yawa ne ya tsulul kalamu alaiha fi hadhihi muqaddima in muka ce zamu zage kwanduwa mai magana to magana za ta yi tsawo a cikin wannan shimfiɗa da muke yi walizalika dan haka fa inni aqtasiru ala wajihin wahidin minha zan takaito akan bada amsa kwaya daya wa huwa jawabun fasilun bi iznillah wannan amsa ce mai raba gaddama da izinin Allah fa aqulu sai in ce laysa imami mazhabikum faqat huwa a'lamu minkum bis sunnah ai ba limamin mazhabaku ne kawai yafi ku sanin sunna ba bal hunaka asharatun akwai limamai fiye da goma bal mi'atun ko kuma ɗaruruwan limamai ma al'a'immatu hum a'lamu aidan minkum bis sunna an samu wasu limamai ɗaruruwa sun fi ku sanin sunna don haka idan kun ki ɗaukar sunna saboda cewa kuna gani liman wani bai ɗauka ba to ai an samu wani limamin ya ɗauka in dai saboda biyayyar sunna liman ne yake sa ɗauki sunna to ai ga wani limamin ma ya fi ku sani ba sai ku ɗauka ban haka ne fa idza ja'at sunnatu sahiha ala khilafi madhhabikum in ya zan sunna sahihiya ta zo saɓanin mazhabinku wa kana qad akhadha biha ahadun min ulaika al-a'imma kuma ya zama an samu wani daga cikin waɗancan limamai ya ɗauka fal akhadhu biha wal halatu hadhihi hatamun to a wannan hali dole ne dole ne ku riko da wannan sunna inda kum a wurin ku kenan tunda dai kun ce saboda amincewa limamai ne yasa ba za ku saki ainihin maganar su ku ɗauki sunna ba ko to ya an samu wani limamin ya ɗauki sunna ku ɗauke ta mana لأن كلمتكم المذكورة دومين ونن كلمة تاكو لا تنفق هنا بذات تبعنا فإن مخالف فإن مخالفكم دومين متمن دي سابا مكو أكن ونن مغانا تاكو سيقول لكم معارضا زي إيه فأي غريكو دنيا باكو أنسا يتي موما إنما أخذنا بهذه السنة ثقة منا بالإمام موما من يرقو دونن سنة نسبو دمن أمن شيوا limamin da allazi akhadha biha wanda ya riko da ita in dai saboda bin liman ne liman maliku ya ki dauka ko to ai liman shafi'i ya dauka to in dai saboda sunna ne to ku saboda kuna ga ga liman bai dauka ba to ai nan ga wani limamin ya dauka don haka sai ya ce fattiba'uhu aula bin wannan limami da ya dauki sunna shi yafi dacewa min ittiba'il imami alladhi khalafaha fiye da bin limamin da ya saba mata wa hadha bayyinun ash-shaykh al-allamah al-albani yace wannan magana fa qarara take la yakhfa ala ahadin insha Allah ta'ala ba za ta zama ɓoyayya ga kowa ba in Allah maɗaukakin sarki ya so jama'a an fahimci waɗannan abubuwa ko don haka a takaicen takaitawa wannan shimfiɗa ta ashekul albani ta zo ƙarshe shi ma zai ci kashe ta abin da wannan shimfiɗa take ɗauke da shi shine duk abin da ya zo maka a ƙur'ani da sunna ingantacce ka ɗauka ko wani limami ya ɗauka ko bai ɗauka ba in ya zan wani limami ya ba da fatawa da ta saba wannan sai kai addu'a Allah ya fi mishi sai ka ɗauki ainihin wannan sunnan sa'an nan wasu na cewa ai in ba a ɗauki maganar liman wani ba to an soke shi to kun ga wannan magana tana yawo hatta a cikin mu yan izala domin da dama wasu fatoyi da malam Abubakar Gumi Allah ya gafarta mishi ya bayar yanzu da ka saba musu sai a ce to ai shi ma zagin malam Abubakar Gumi yake saboda ya bada fatawa ta saba wa ta malam to kun ga wannan mana daga cikin abin da ake son kanka ya waye a to tun da dai malam bai dauki kaza ba ai ni ma ba zan dauka ba a'a sai ka ce malam Allah ya gafarta mishi in dai saboda biyayyan malam zaka ki daukan wannan magana da malam ya dauka da ka dauka to ai akwai wani malamin da ya dauka sai ka dauka saboda biyayya wancan malamin kuma yanzu jama'a wannan irin gidadanci ne ya samu musulmi ba za su dauki sunnan manzon Allah saboda ita ce sunnan manzon Allah ba sai dan wani malami ya hau gadon bayanta yayi tsalle sai dan wani malami ya aiki da ita ba mun karanto a baya ba cewa matukar sunna ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aiki kawai abin da ake so ka bincika ta inganta in kai ba za ka iya gane ta inganta ko bata inganta ba je ka ka tambayi wani ya maka bayani ta inganta menene ma'anarta sai bayyana maka to dan haka dai sai malam ya ce walizalika dan haka fa inni astati'u an aqula ni albani albani ne littafi zan iya ce muku inna kitabana haza wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha lamma jama'a sunan sabitata anhu sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya zama ya tattaro sunnoni tabbatattu daga annabi fi sifati salatihi game da siffanta sallar annabi fala uzra li ahadin fi tarkil amali biha babu hanzari ga kowane ne game da yake aiki da wannan littafi domin abin da yake ɗauke da shi sunan shi shari'a abin da ya zo daga annabi ne ba ra'ayin albani ne a ciki ba ba ra'ayin wani malami ba ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba ka da hanzarin da zaka ce ba za ka ɗauka ba li'annahu domin kuwa laysa fihi mattafaqal ulama'u ala tarkihi babu wani abu da ya zo a cikin littafin nan nawa wanda malaman musulunci suka haɗu akan cewa ai watsi da wannan abu kar a ɗauka hashahum min zalika Allah ya tsara malaman musulunci daga su watsi da abin da ya tabbata daga sunna bal malam yace hasali ma ma min mas'alatin waradat fihi babu wata mas'ala da ta zo a cikin wannan littafi illa wa qad qala biha ta'ifatun minhum sai da aka samu wasu daga cikin malaman fiqh suka bada fatawa da ita wa man lam yaqul biha malaman da su bada fatawa malaman da basu bada fatawa da sunna kaza ba fa huwa ma'azurun wannan malami yana da hamzari wa ma'ajurun kuma wannan malami yana da lada ajran wahidan lada guda ɗaya kamar yadda bayani ya gabata li'annahu domin kuwa yadda zamu ce duk malamin da kaji daga cikin malaman da suka gabata bai bada fatawa da sunna kaza ba lam lam lam yurid ilaihi nasu lam yarud ilaihi nasu biha itlaqan sai mu ce nassi ne bai samu akanta ba wannan sunna da malam wani bai bada fatawa da ita ba sai mu kawo kyakkyawar fassara dama mai risala ya koyar da mu aqidar salaf yace daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su duk rigingimu da matsaloli da suka faru to a duba musu kyakkyawar fassara a yi musu kyakkyawan ainihin makoma to duk malamin da kaga wata sunna bai ɗauke ta ba to sai ka ce muna ganin cewa wannan sunna nassinta bai same shi ba ne bai samu ba kai tsaye awwara da ko kuma ya samu wannan sunna ko wannan hadisi lakin bi tariqin la taqumu indahu bihi hujja sai dai ta hanyar da ya zama ba zai iya kafa hujja da wannan ba kamar yadda mun taɓa buga misali a baya al-imamu shafi'i aka yi mishi tambaya dangane da idan mutum ya sadu da matar shi tana haila yaya hukunci imamu shafi'i ya ce hukunci dangane da wannan mutum shine sai ya yi istighfari aka ce to ai ga hadisi ya ce wannan hadisi bai inganta ba da a ce wannan hadisi ya inganta to za za mu ba da fatawa da shi kaga anan hadisin ya zo wa imamu shafi'i ta hanyar da bai inganta ba amma daga baya malamai sun shiga sun fita sun tattaro hanyoyi wa wannan hadisi sun gane cewa hadisi ne sahihi ka karanta ainihin sunan tirmidhi mai ɗauke da ta'aliki da sharhin a Shehu Ahmad Shakir a cikin mujalladi na biyu ka gani hadisi ne sahihi to amma Imam Shafi'i sai ya ce hadisin bai zo mishi ta hanyar da ya inganta ba to kaga yana da hamzari anan to tunda hadisin ya inganta ashe sai a bada fatawa da hadisin kenan cewa eh istighfari gaskiya ne amma abin da hadisin ya ce mutumin duk da ya sadu da matar shi tana haila to sai ya ba da ainihin sadaka ta dinare guda ko kuma rabin dinare malamai da suka tashi suka fassara suka ce gwargwadon wadata za a duba wannan mai wadata ne kwarai da gaske ya afka wannan laifi to zai ba da dinare guda wannan kuwa fakiri ne ba shi da shi to sai ya ba da ainihin rabin dinare fassarar da suka yi wa hadisi kenan tun da ya inganta to kaga ashe duk malamin da kaga bai bada fatawa da hadisi kaza ba sai a ce ko dai bai samu hadisin bane ko kuma ya samu hadisin amma ta wata hanya wadda take karkatacciya da ba zai iya dauka ba daga baya mu mun samu hanya wadda yake hadisan ainihin sun inganta domin yanzu littattafai sun yi sauki sun wadata jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ka je ka karanta littafin raf'ul malami anil a'immatil a'lami na shekul islami ahmad ibn abdussalam ibn taymiyyah Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya yi littafi dangane da waɗannan malaman fiƙihu ya ce duk malaman nan na fiƙihun da ka gansu mutanen kirki ne malaman gaskiya ne malaman sunna ne duk abin da ka ji ba su faɗa ba wanda yake na daidai ko dai ba su same shi ba ne ko kuma sun same shi a karkace don haka ba a zargin su a kai sai ya littafin ya sa mishi suna ɗauke zargi daga manyan malamai duk wanda ya soki imamu maliku ko ya soki imamu shafi'i ko wani malamin fiƙihu wannan mutum ya zama dan bid'a a musulunci ba a san da irin shi ba a musulunci daga baya kirkiro wannan bid'a amma a musulunci babu sukar waɗannan malamai na fiqihu yaban su ake akan alkhairin su a yi musu addu'a ta gari dangane da kuskuren su to kamar yadda ka san haka kuma duk wanda ya ce duk maganar da malaman fiqihu suka ɗauka suka faɗa babu kuskure a ciki wannan mutumin ma ba a san shi ba a cikin musulunci dan bid'a ne daga baya yazo ba a san irin shi ba ba a taɓa jin maganar shi ba sai daga baya baya dan haka al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi a cikin littafin shi al-Aqidatu Tahawiyya bayan da ya bayyana matsayin mu salafiya game da sahabbai da ƴan ɗakin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ainihin matan Annabi ya ce mu dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna yaban su mini musu addu'a ba ma zagin su mata da ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama muna yaban su ba ma zagin su yace dangane da malaman fiqhu kuma muna cewa malaman fiqhu mutanen kirki ne mutanen alheri ne masu arziki ne game da musulunci amma inda kuskuren su yake ba ma dauka sai mu musu addu'a Allah ya fi musu inda daidan su yake sai mu dauka to ba ni jin za a samu wani musulmi da yake cikin taitayin shi da zai ce wannan magana bai yadda da ita ba to amma so suke a yi mankas duk abin da ya zo cikin risala a ɗauka to ai abin da ya zo cikin risala aka ce an rinsa ido duk za a ɗauka ai kuma kana nan kana nan iziya kuma ta saba wa risala a wasu wuraren to wanne za a ɗauka kenan to ashe dole abi a gane cewa menene daidai menene abin da ba daidai ba to abin da ba daidai din nan ba an faɗa ne saboda a kubutar da mutane daga kuskure in kuwa kuka ce duk abin da wani malami da ya kai matsayin malami ya faɗa sai a bi shikenan kun bude wa kanku yan bid'a su shigo cikin addinin musulunci kasuwar su ta ci kenan in ka kawo mutum lafiyayyen salatin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma sai je maka kawo maka wajen salatin tunajina Allahumma salli ala Muhammadin salatin tunajina da sauransu sai je kawo maka salatul fati saboda me sai ce to ai malami ne yayi ko ba malami bane jahili zai iya tsarawa ne jahili ba zai iya tsarawa ba to ashe lallai ne duk inda malami ya magana sai a dubi wannan malami mai son zuciya ne to ganganci yayi wannan dan bid'a ne wannan malami ba mai son zuciya bane to irin malaman fiqhu kenan ba son zuciya bane ba ganganci bane gaskiya suke kokarin tabbatarwa sai kuskure ya faru don haka duk wanda ya soke su game da haka yayi bid'a kamar yadda duk wanda ya rufe ido yace ba sa yin kuskure shi ma ya zama bid'a menene gaskiya sai ya zama ainihin madaidaici mai adalci dangane da bin zantuttukan su jama'a mun fahimta da kyau ko saboda yan za a zo za a fara karatun wannan ainihin shimfiɗar wannan littafi na sifatu salati insha Allah ta'ala mako na sama in aka zo duk waɗannan irin zantuttuka fa to mun wuce su madarar sallar annabin kawai za a koya maka babu ruwanmu da cewa to ai liman wani kaza a'a an gama wannan duk shi yasa ka ji duk abin da ya kamata mu faɗa mun faɗa a cikin muqaddiman nan gashi kasad guda ɗaya har zuwa goma sha shida kenan to muqaddimar kenan karatun da za a zo a fara na littafi daga istiqbalul qibla al-ka'aba har zuwa at-taslimu to madarar sallah kawai za a karantar annabi yana yin kaza to abin da ake nufi kai ma ka yi to ai wani liman baya yi a'a to ai limamin limamai dai yana yi dai yi dai shikenan kawai ka zauna lafiya Allah ya shirye da mu don haka sai malam ya ce auli ghairi zalika min al-a'zar al-ma'rufa ladal ulama ko kuma dai wani hamzari daga cikin hamzari sanannu waɗanda yake malamai sun san su don haka ba a zargin su wa amma man sabata nassu indahu min ba'dihi amma malamin da ya samu nassi a bayan waɗancan malamai da suka wuce nassin kuma ya tabbata misali za ka samu wasu malamai kamar yadda na buga misali sun soki kaza sai kuma ya zama wannan abin sai ya zo ainihin sai zan ya tabbata to fala uzra lahu fi taqalidihi irin wannan malami ba shi da hamzari da zai ce zai ci gaba da bin wancan limami balil wajibu abin da yake wajibi akan shi ittiba'un nassil ma'sum ya bi nassin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake annabi tsararre ne daga kuskure balle ya laifi wa zalika huwa al-maqsud min hadhihi al-muqaddima Sheikh Al-Albani yace wannan shine manufata kawai game da duk wannan doguwar shimfiɗa da kaji nayi abinda ake so duk abin da kaga ya tabbata daga annabi kawai kabi wallahu azza wa jalla yaqulu Allah mai buwa da ɗaukaka cewa yake yi ya ayyuhal ladina amanu istajibu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharuna abinda Allah ya ce kenan ya ayyuhal ladina amanu sahabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mai suna Abdullahi dan Mas'ud yace duk inda kaji Allah ya ce ya kuma mene a Qur'ani yace to ka karkada kunnanka da kyau alheri za a gaya maka kabi ko kuma sharri za a kwaɓe ka dan ka guje shi to Allah ya ce ya ku muminai istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum idan Allah ya kiraye ku ku amsa mishi idan manzon Allah ya kiraye ku ku amsa mishi lima yuhyikum domin Allah na kiran ku ne zuwa ga abin da zai rayar da ku manzon Allah na kiran ku ne zuwa ga abin da zai rayar da ku mun fahimci wannan da kyau to abin da na taɓa muku nuni dangane da wannan aya ku duba da Allah yake ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah sai yace idza da'akum idan idza da'akum in shi manzon Allah ya kiraye ku domin duk abin da manzon Allah zai kiraye ku zai kiraye ku ne da kiran Allah to dan haka wata rana manzon Allah ya kiraye Ubayyu dan Ka'ab yana sallah sai Ubayyu ya ki amsawa manzon Allah ya gaji da tsayawa sai ya tafi da ya da sallah sai ya je manzo Allah ai ina sallah ne naji kana kira na sai ya ce kai baka ji Allah ya ce duk sanda na kira ku ku amsa ba kana son ka hallaka ne sai ce ai sallah nake ma'ana ko sallah kake manzo Allah ya kira ka to waye zo maka da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka amsa kawai balle sallar nafila manzo Allah ya kira ka sai ka amsa da gudu domin me yana kiran ku ne lima yuhyikum game da abin da zai rayar da ku ku samu kyakkyawar rayuwa a duniya da lahira wa'alamu ku sani ya jama'a anna Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbihi Allah na iya shiga tsakanin mutum da zuciyar shi in aka gaya maka sunna aka gaya maka sunna kaki sai Allah ya sha makance zuciyarka daga fahimtar gaskiya balle ka ta sai zama duk inda gaskiya ta zo sai ka mai da ita bata duk inda ka ga bata sai ka mai da ita gaskiya shikenan Allah ya riga ya maka baki kenan ka lalace jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa annahu ilaihi tuhsharuna kuma ku sani cewa ga Allah za a tashe ku a ranar alkiyama za a yi muku hisabi wannan aya ita ce aya ta 24 a cikin suratul anfali wallahu yaqulu al-haqqa ash-shaykh al-albani yace Allah shi yake fadar gaskiya wa huwa yahdi as-sabil Allah shi yake shiryawa zuwa ga hanya wadda take mai kakkiya wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil Allah gaskiya yake faɗe kuma shi ke shiryawa zuwa ga hanya mai kakkiya wa huwa ni'mal maula madalla da Allah ya zama shine majibincin al'amarinmu wa ni'iman nasiru madalla da kasancewar Allah shine ya sa mana hannu yake taimakonmu wa sallallahu ala muhammadin tsiran Allah ya tabbata ga annabi muhammad wa ala alihi da mutan gidan shi wa sahabihi da sahabban shi wa sallama Allah ya ƙara musu aminci walhamdulillahi rabbil alamina godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta dama shimfiɗar littafin ya riga ya gama ta waɗannan bayan da wannan littafi ya fito ne samari na bin sunna za ka samu limamai suka ta saka musu shubuha akan haka shine ya biya amsa waɗannan shubuhohi to duk dai irin waɗannan shubuhohi mu ma in ka duba anan mun yi ƙoƙarin kawo ƙari akan haka daga cikin waɗanda ake kawowa anan to inda ma mu shubuha da mu kawo ba duk sanda aka zo sai a ce yara ne fa to wannan bid'a ce ta sarki da ƙayanusa sarki da ƙayanusa shi ya kawo wannan bid'ar a zo a faɗi gaskiya sai ce ai yara ne imamu muslim ya ruwaito hadisi matasa suka miƙe garin sarki da ƙayanusa bayan tafiya annabi isa sarki ya miƙe ya ce shi ne allah yara suka ce kai sarki allah kaɗai za mu bautawa allah da yake da sama da ƙasa faufau ba za mu bautawa wani ba sai shi sai ce haba yara ne ku kuje zuwa gobe ku yi tunani shine yaran suka bi dare suka ainihin gudu su ne ashabul kahfi da kaji Allah ya magana su a cikin alqur'ani to duk wanda aka kawo mishi gaskiya ya ce ai yara ne to wannan bid'a ce bid'a irin ta sarki da kayanusa kamar yadda duk wanda ainihin aka kawo mishi shari'a ya ce a'a to iyayenmu da kakanninmu fa da suka mutu tun a da to wannan bid'a ce fir'auniyya fir'auna ne ya fara kawo wannan da aka yi mishi wa'azi ya rasa yadda zai ya karyata annabi isa sai ya ce to yanzu mu a annabi musa sai ya ce to yanzu in mun kibin ka mu ya musa to iyayenmu da kakanninmu da suka mutu shekaru kaza kaza fa sai ya ce ilmuha inda rabbi fi kitabi Allah shi ya san halin da suke ciki kuma abin yana rubuce cikin wani littafi nashi yanzu ku ku bi abin da ake ce muku kuma wa yake maganar shekaru a ana maganar an zo maka da sunna daga annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne yake maganar shekaru kuma wa ya gaya maka cewa mu yaro ne ni kan ba yaro bane in ana zuwa ana ce muku ni yaro ne wallahi ni ba yaro bane ni ba yaro bane ya kamata ku fahimci wannan da kyau duk wanda ya ce muku ai Muhammad awal yaro ne wallahi ni ba yaro bane kuma ba girman banza bane talaka ya girmi sarki girman banza ne girma ya kara maka kana bid'a dan talaka ya girmi sarki ba girman banza bane shekaru sittin su za su bada labarin tura duk ba da kwankwal kuka ta yi ba shekarar shi ashirin ya zo ya gaji sarauta ba girman banza bane to girman banza ne girman bin bid'a ka girma a bid'a mai girma ya amfani ka saboda hakan za su ce ai yara ne ni dai kan ba yaro bane amma a je a samu wani wanda yake bai fanfara ba ko wanda bai balaga ba sai a ce yaro amma ni ba yaro bane ya kamata da kyau ku fahimci wannan na faɗa da baki na ni ba yaro bane kuma duk wanda ya ce ni yaro ne ba ta shekaru ba ce ai in magana shekaru ce kai ya za ka kai magana a cikin musulunci ai ba magana shekaru ba ce Allah ya kiyaye Dimashq Albani ya ce ya rubuta wannan shimfiɗa ne a Dimashq Sham ranar ashirin ga watan ainihin biyar wato watan gobe da zamu shiga kenan hijira annabi na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da ɗaya sai ya ce Muhammad Nasiruddin Albani shi ya rubuta yau shekara talatin da takwas kenan babu wata ɗaya da rubuta wannan ainihin shimfiɗa Allah ya shiryar da mu فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك